الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 16 ga watan zulqa'ada shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan tara shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi suka iya gabata na'am
dukkan wata yawon mutakallin sai an maida ta koma nuna jama'a in haka ne mutumin da bai koshi ba da harshen larabci da zai canza ɗaya mafita
wai dangane da hadisin da aka rawaito aka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a bai tarar da su a cikin addu'ar tabbas ya halince su a takaice dai wannan hadisi ba faɗar maza Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce don haka ibnu Kuzaima. iya abin da ya yanke na hukunci akan wannan hadisi ya ce hadisi ne moro kirkira shi aka yi aka jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa don haka malamai suka ce in ka inganta wannan hadisi farko wanda za ka jingina ma ha'intar jama'a shine shugaban halitta saboda idan ka koma addu'o'insa daga farkon sallah har zuwa ta yana yin su ne da siga ta ifrat idan ka ɗauki du'a'ul istifta me yake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was thalj wal barad Allahumma naqqini min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas idan ka kalli wannan addu'a cayi Allahumma ba'id baini bai ce ba bainana sai ce wa baina khatayaya bai ce ba wa baina khatayana sannan yace Allahumma naqqini bai ce ba naqqina sannan yace Allahumma ghsilni bai ce ba Allahumma ghsilna sannan idan ka dauka a cikin ruku'u me yake faɗa kamar yadda Aisha ta rawaito hadisi na cikin Bukhari tunda iza ja'a ta sauka aisha ta ce abinda manzon Allah ya yawaita a ciki ya fi yawaitawa a cikin ruku'unsa da sujadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli cha yake allahumma gfirli ba allahumma gfir lana ba haka idan ka ɗauki tsakanin sujada ta farko da ta biyu me yake faɗa اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ko abin da yi kama da haka haka idan ka ɗauka addu'arsa bayan tahiya bayan salati me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'tham wal maghrab haka addu'a sa wanda yake kulle sallah da ita wanda karshe sai sallama اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت gabaɗaya waɗannan addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su da siga ta ifrad don haka in ka inganta hadisin kenan farko shi zaka jingina ma ha'intar jama'a wanda matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce haka maguzawa kansu kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo Muhammadu da Aminu suke faɗa masa to balantana a musulunci don haka kasancewar wasu don rashin fahimta da wannan hadisi suke kafa hujja dangane da wai jam'in addu'a bayan sallah gane in ma hadisin ya inganta to babu wajihud dilala akan yin jam'in addu'a bayan sallah an gane ko in ma ya inganta kenan babu gabar da zaka kafa hujja da ita akan halaccin ko kuma mustahabbancin yin addu'a ta jami'i bayan sallah don haka kasancewar wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne maudu kirkira shi aka yi ƙarin bayani akan haka sai ka koma cikin tamamul minna na sheikh nasir albani wanda ta'aliki ne akan fiqh sunna na sayyid as-sabiq na sayyid as-sabiq
cewa gudan ma'aikaci ne na wajen inda ake sarrafa giya idan an ka sake giya da kusan suna hidda su sun yi fahimci su da dabbobin su ko su sai da su ya halatta yana ba ya halatta musulmi kamar nisa kamar ma'aikaci ne ma'aikata ne na giya inda ake kai haki ana sarrafa su giya to dusan da ake taka a hidda giya ya halatta ga musulmi ya amfani da shi ga dabbobinsa tambaya shi ta farko kenan shi ko guda yake shi ma'aikaci ne na gwamnati haka ko misali na ma'aikata shi direba ne nan zuwa dusa na ba shi litar dari biyu idan zai je can kuma a ba shi litar dari biyu yana to kuma motan bai sha mai wannan da zai ba shi na tahiya in yanzu can yana hidda maidin ya amfani da shi sannan a ba su kuma sabo wanda zai maida su wannan maidin da yake hidda akwai laifi a cikin sa ko kuwa to a farko dai tambaya ta farko duk wani aiki wanda yake na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mumini baya halatta ya zama ma'aikaci ma'aikaci a ƙarƙashin wannan ma'aikata shine yake tambayar wai mutum ne yake aiki a ma'aikata ta sarrafa giya a farko dai bai ya halatta ya zama ma'aikaci ana to wai disar da ake fitarwa daga cikin hatsin da ake sarrafa giya ya halatta mutum ya ba dabobinsa ya halatta mutum ya ba dabobinsa a gane ko ko da a ce ana amfani da disar ma'ana 'ya'yan adam suna ci ya halatta ka ci saboda disar ba giya ba ce hatsin ba giya ba ne ba sarrafa shi ne aka yi aka maida shi giya illa kasancewar abin da ya fi dacewa a kyamace su a kyamaci dissansu wannan zai sa su gane cewa aikinsu ba aiki ba ne ba wanda yake na kwari domin shi mai sabon allah watsar da lamarinsa ake domin ya shiga hayyacinsa sayan wannan dissa a wajensu sai su ringa ganin cewa abin da suke ma ashe abu ne mai kyau mutane jama'a sun yarda da shi abin da ya kamata hatta da diskar tasu a kyamace ta amma tare da cewa ya halatta mutum ya tsaya ya ba da gobinsa wani misali direba ne daga nan zuwa duso ana ba shi kamar litir 200 abin da zai kai shi sannan daga can kuma za a kara masa wani mai to amma man da ake ba shi ya wuce ka'ida ya wuce iya abin da an gane ko abin da ita motar za ta sha misali duka abin da zai sha ba zai wuce litir 100 shi kuma an ba shi 150 ko 200 shin wannan abin da ya hayo ya halatta ya rike ya yi amfani da shi ko yaya zai bai ya halatta duk abin da ya karu in litir ɗaya ya karu dole za ka dawo da shi wajen wanda ya baka shine a matsayin shugabanka an gane ko kuma shi kanshi ba kayan shi bane bai ya halatta ya ce je kana bar maka sai ya tambayi wanda yake sama da shi don saboda wannan dukiya ce ta ƙasa dukiya ta ƙasa tattala ta ake ba a yin almubazziranci da dukiyar al'umma yadda ba za ka yi almubazziranci ka ɓannata dukiyarka ka wuce gona da iri to haka dukiyar ƙasa dukiya ce wadda ta cancanta ko kuma mu ce ya zama wajibi a tattala ta in litar hamsin zai kai ka litar hamsin za a baka ba laifi akan iya ƙara maka litar goma zuwa ashirin ko da akan samu wani kuskure ya zamanto da mota ba ta sha ya zamanto kuma tana sha amma in dai ta tafi lafiya duk abin da ya rage dole za ka maida shi wannan ba haƙƙinka ba ne ma'aikaci aka ɗauke ka kuma aka maka albashi wannan duk abin da ya hau ba haƙƙinka ba ne ba na'am kamar ni da ake ni wannan alkanutu ce wannan ita abu ne tabbatacciya daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkanut wadda ake yi a cikin wuturi inda jama'a kake sai ka zo da siga ta jami'i kana yi suna amin wannan ita matsayinta daban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da jikansa alhassan ibn ali ibn abi talib riba ta kuma wannan sabanin sunna ne saboda ita addu'a ba a shar'anta mana ba rera ta iya abin da aka shar'anta mana a rera karatunsa shine alkur'ani ita addu'a abin da ake bukata a samu nutsuwa da halarta ta zuciya ka fuskanci ubangiji subhanahu wata'ala tare da kushu'i shi ake bukata amma ba rera ta ba karatun alkur'ani shine aka shar'anta mana wato rera shi tare da fitar da kowane harafi daga mafitarsa na'am wa maza wai bambanci tsakanin farilla da rukuni rukuni ya wuce farilla kuma ya wuce wajibi illa kasancewar wani lokaci malamai suna amfani da lafazin farilla akan abin da yake rukuni yanzu misali in aka ce rukuni shine abin da baya tabbata dole sai da shi idan ka dauki misalin wannan rumfa duk waɗannan katakwaye ana iya kiran su arkan su ne gimshikai wanda rumfa bayan da za a yi ta tsaya dole sai da su amma katakon da ake gittawa wanda za a buga tala a kansu suna iya ɗaukan matsayin farilla wanda matsayinsu bai kai matsayin wannan gimshikai ba an gane ko ana iya sa su a matsayin farilla shi gimshiki ya fi abin da yake farilla ya fi abu wanda yake wajibi amma wani lokaci malamai suna amfani da lafazin farilla akan abin da yake rukuni kamar yanzu in ka ɗauki hajji tana da arkan tana da wajibat tana da sunan tana da kuma mandubat na'am ha misali kamar wannan dan uwa aka da aiko da yake yi gaji taron suna gobe na san bai taba taba amma ya ce na je da yi bayani a daren washe garin kan abin da na sani da abin shin a irin wannan wuraren ya halatta malami a sunna ga yasa ya je bayani farkar da mutane ko ko ya kalli tushen abin da bai taba taba a sunna ya watsar da su misali da ya ce shi a ce je wa a ce washe garin kuma alhali taron suna za a yi washe gari ba bai da dacewa iya abin da za ka yi in ka tabbata ka je ka yi wa'azin kuma za a karbi wa'azin ka nuna masa taron sunan nan bai da dacewa a gane ko to wannan zuwan ka zai iya zamantowa wajibi domin ka ruguza wannan bid'a amma in ka tabbata ko da ka faɗa ba za su ji ba za su ci gaba da ayyukansu na asha to bai da dacewa ka amsa wannan gayyata an gane ko in ka tabbata duk abin da ka ji na asha za ka iya canza shi to a nan zuwan ka ya zama wajibi domin zala sallallahu alaihi wasallam cewa marar aminku munkaran falyu gayyurhu bi yadi a nan falyu gayyurhu fi'lun mudari ne makarunu bilami al'amr wa huwa yufidu wujub in ka tabbata za ka iya canza aiki na asha duk gayyatar da aka maka to wannan ya zama wajibi ka je domin ka canza wannan aiki na asha amma in ka tabbata ba za ka iya canzawa ba to bai ya halatta ka amsa domin mumini ba a buƙatar ya zama ɗan cikon banci akan duk wani abu wanda yake na saba ma Allah ko manzansa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajj wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na saba'in da bakwai baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shafa turare a lokacin da mai hajji wato ya yi tahallulul awwal ma'ana kunce harami na farko kafin dawafu ziyara kamar yadda bayani ya gabata shi at-tahallul kashi biyu ne akwai at-tahallul awwal akwai at-tahallul thani at-tahallul awwal na kasancewa bayan jifar aljamratul kubra a ranar goma ga watan zulhijja lokacin da aka taso daga musdalifa bayan an kwana a nan za a zo mina a je a yi jifa na farko wanda wannan jifa ko ya keɓanta da aljamratul kubra ma'ana babban rami idan ka riga kai wannan jifa na farko a wannan lokaci yanke farce da aske gashi da shafa turare da sanya ɗinkakkun tufafi da wato farauce farauta da sauransu dukkansu wannan ya halatta gare ka an gane ko abubuwan da da an haramta maka lokacin da kake dauke da harami to amma da zaran kayi wannan jifa na farko waɗannan abubuwa an halitta maka su wanda daman bayan jifan abin da ke biyo baya shine yanka hadaya sannan aski sannan sai mutum ya je ya yi dawafu wannan dawafu ziyara in ma ka ce masa dawafu ziyara ko ka ce dawaful fard ko kuma ka ce dawaful ifaba yana da wannan sunaye guda uku to wannan shine ake kira da at-tahallul awwal a wannan tahallul awwal abinda baya halatta gare ka shine kusantar iyali domin shi kusantar iyali dole sai an yi tahallul tsani at-tahallul tsani shi ko yana kasancewa bayan dawaful ifada da safa da marwa kenan bayan ka je kai dawaful ifada to a lokacin nan komai ya halatta gare ka hatta da kusantar iyali to shine anan yace ma ja a fiddibi inda al-ihlali qabla ziyara abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na shafa turare a lokacin da mutum ya kunce harami kuncewa ta farko wato kafin dawafu ziyara kamar yadda Aisha Allah ikara mata yadda take cewa na shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da turare kabla an yuhrim wato kafin ya ɗau harami wanda bayani ya gabata sunna ne ga mai hajji ko umra a lokacin da ya yi wanka kafin ya sanya haraminsa ya shafi jikinsa da turare kamar yadda aisha ta shafe manzan allah sallallahu alaihi wasallam jikinka za ka shafa ma turaren ba tufafin ihramin ba an gane ko na biyu sai ta ce wa yawman nahari qabla an yaqufa bil baiti bi tibin fihi misk ta ce da ranar wato layya shine ran goma ga watan zulhijja kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi tawafi tawaful ifada turaren da na shafe shi da shi ta ce akwai almiski a cikinsa ma'ana haɗi ne wanda almiski shine lambawan wato a wajen dukkan wani nau'i na turare don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa wato bushokin giya ta aljanna ubangiji ta'ala ya ce na almiski ne kitamuhu misk haka wato ruwan alkausara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce alhaw ma'ul haw an gane ku domin akwai bambanci tsakanin alhaw da alkausara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya siffanta mana ruwan da Allah ya tanada masa taukin da Allah ya tanada masa a fagen alkiyama wanda muminai za su je su sha Allah ya sanya mu a cikin su manzon Allah ya ce wa rihuhu atyabu min almisk kamshin sa manzon Allah ya ce yafi almisk to aisha take cewa turaren da na shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dau harami da ran goma ga wata kafin ya yi dawaful ifada ta ce turare ne wanda akwai almiski a cikinsa don haka bayani ya gabata daga cikin magabata irin su umar Allah ya kara masa yadda shi ya tafi akan cewa idan mutum ya yi jifa na farko komai ya halatta gare shi wanda abubuwa biyu shafa turare da kusantar iyali an gane ko amma wannan hadisi hujja ne a kansa da wannan hadisi ya cin masa to da umar ba zai ba da fatawar cewa turare ya haramta ga mutumin da ya yi jifa ta farko cewa sai ya yi tsawafu da ifada wannan shine iya uzurin da zaka ba umar domin hadisin bai cin masa ba inda ya cin masa ba zai saba ma abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن جريج هو المكي عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول الشافعي هو محمد بن إدريس وأحمد هو ابن محمد ابن حنبل الشيباني وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي wato al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wai a yaushe ne ake yanke talbiya wato a hajji bayani ya riga ya gabata mun sani lokacin da mai hajji ko mai umra kan fara talbiya lokacin da ka ɗau harami ka yi ihlal game da abin da kake nihin yi ka ce labbai ka hajjan ko ka ce labbai ka umra ko ka ce labbai ka umratan mutamatti an biha ilal hajji ko ka ce labbai ka umratan wa hajjan daga wannan lokaci bayan ka yi ihlal to za ka ci gaba da yawaita faɗar labbai ka allahumma labbai labbai ka la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka wanda kuma bayani ya gabata ita talbiya ana buƙatar a yawaita ta kuma a ɗaukaka murya bakin gwargwadon iko domin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mana fiyayyar hajji ita ce wadda aka ɗaga murya a wajen talbiya sannan kuma aka zubar da shi ma'ana na hadaya to shi ne a nan sai ya ce mata tukuɓa talbiya fil hajji a yaushe ne ake yanke talbiya a aikin hajji shi ne za mu ga amsar wannan tambaya malam ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas daga dan uwansa shine alfabul ibnu abbas allah yarda da su shi alfabul ke cewa ardafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min jam'in ila mina ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya goya ni a bayan raƙuminsa tun daga musdalifa har zuwa mina wanda ya gabata a darasinmu na bukari daga arafa zauwa musdalifa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya goya usamatu ibn zaid da aka zo musdalifa daga nan kuma zuwa mina manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya goyi alfabul ibn abbas shi lafazin ardafani an ciro shi ne daga al'irdaf al'irdaf shine ka hau abin hawa ka goye wani a kariya koma menene domin in aka ce arridif shine a hausa ake kira kuturi kenan shine ya ce ardafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya goya ni a bayan rakumansa me za mu iya ɗauka na darasi a nan za mu fita da darasa guda biyu darasi na farko halaccin ka hau abin hawa ka goye wani a baya darasi na biyu na nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya hau sannan kuma ya goyi wani sai ya ce min jam'in wato tun daga musdalifa bayani ya gabata jam suna ne daga cikin sunayen musdalifa ila mina ya ce har izuwa mina falam ya zal yulabbi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba wato na talbiya yana labbaik Allahumma labbaik lafazin falam ya zal yulabbi jumla ce wadda take hariya kenan tun daga mina tun daga muzdalifa har izuwa mina halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba na faɗar labbaik Allahumma labbaik hatta rama jimratal aqaba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hira min aqaba wannan kenan dalili ne akan cewa tun lokacin da mai haji ya dau harami ba zai yanke fadar labbaik Allahumma labbaik wato sai an kai lokacin da ya jifa na farko wato a ran goma ga wata tare da cewa wasu daga cikin magabata irin su alhassan ibn abil hassan albasari shi yana ganin cewa tun lokacin da mai hajji ya ɗau harami zai ci gaba da yin labbaik allahumma labbaik amma idan ya sallaci sallah ta asuba ran tara ga watan zulhijja kenan rana arafa daga wannan lokaci sai ya yanke talbiya an gane ko wannan hadisi hujja ne a kansa sannan hakanan wasu daga cikin magabata irin su aliyu dan abi talib su umar su aisha allah ya kara mata yadda da wasu daga cikin jumhurin malamai su suna ganin cewa idan mutum ya dau harami ba zai gushe ba game da yin talbiya sai an kai wato rana arafa kenan lokacin da zai fara tsayuwa kenan da zaran azahar ta yi dole zai tsaye da talbiya to illa kasancewar wannan hadisi hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-fadl anan ya tabbatar mana cewa bai gushe ba yana yin talbiya sai da aka kai wato ran goma ga wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa jifa wanda yake na farko to karkashin wannan hatara ma jamratal aqaba su jumhurin malamai wanda suka tafi akan wancan ba muna nufin jumhurin malamai a'a jumhurul fuqaha na birnin madina su suna ganin cewa a rana arafa kenan bayan azhar a wannan lokaci mutum zai tseda to don haka jumhurin malamai iya abin da suke gani a nan a ƙarƙashin wannan lafazi wasu sai suka tafi akan cewa lokacin da ka zo kai jifa na farko a wannan lokaci za ka yanke tarbiyya ba sai ka gama ba to amma tare da cewa hadisin da malam ya yi ishara zuwa gare shi cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib allah ya kara masa yadda shine hujjarsu wanda yake cewa na yi dakon manzon allah sallallahu alaihi wasallama tun da aka ɗau harami har zuwa ƙarshen aikin haji ma'ana ina kiwon shi game da abubuwan da yake aikatawa ya ce bai gushe ba yana yin talibiya ya ce sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ka sakuwa ta farko a ran goma ga wata lokacin da sai ya ke ba an gane ko to shine a nan hujjar jumhurin malamai da suka ce lokacin da mutum ya je ba sakuwa ta farko to daga wannan lokaci zai yanke fadar labbai kallahumma labbai har ma wasu malamai suna ganin cewa lokacin da ka iso jamra domin yin jifa a wannan lokaci za ka yanke labbaik Allahumma labbaik ba sai ma ka fara jifa ba to illa kasancewar dalili wanda yake tabbatacce kamar yadda ibn Huzaima ya fitar da hadisin daga Aliyu dan Husayn dan Abi Talib shi kuma daga Abdullahi dan Abbas daga Al-Fadl ibn Abbas Al-Fadl yake cewa tun daga arafa yake cewa na kwararo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah bai gushe ba yana labbai kallahuma labbai hatta rama jamratal aqaba sai da manzon Allah ya je hiramin aqaba yana kabbara game da dukkan wata tsakuwa da zai jefa ya ce thumma qata'a talbiya ma akhir hasa tsakuwa ta karshe da ita ce manzon Allah ya yanke fadar labbai kallahuma labbai wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce don haka alƙaunin raji a wannan mas'ala kenan mai haji tun lokacin da ya ɗau harami ba zai yanke faɗar labbai kallahuma labbai ka sai ya kai a ran goma ga wata lokacin da ya jifa na farko tsakuwa ta ƙarshe in ya jefa to daga nan zai yanke faɗar labbai kallahuma labbai an gane ko? kenan shine anan yace ardafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min jam'in ila mina falam yazal yulabbi hatta rama jamrat al-aqaba kenan hatta rama jamrat al-aqaba idan ka aro wancan hadisi na wanda ke cikin sahihu ibn khuzaima fadl yake cewa sai da manzon Allah ya jefa tsakuwa ta karshe manzon Allah ya yanke fadar labbaik allahumma labbaik shine malam yace a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin fabul hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin sahihai sai ce wal amalu ala haza inda ahlil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu annal hajja suka ce lalle mai hajji la ya talbiya ba zai yanke fadar labbaik Allahumma labbaik hatta yarmiyar jamra wato sai ya jefi ramin agaba hatta a nan bi ma'ana ila ila an yarmiyar jamra ila fa ka'ida tufidul gaya kenan a nan gayar shine kenan sai ya gama jifan sannan zai yanke labbaik Allahumma labbaik domin a wacce riwaya tsakuwa ta karshe da ita ce mazan Allah ya yake fadar labbai kallah kuma labbai malam ya ce wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan fada ko fada ce ta al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim don haka fadar al-hasan ibn abi al-hasan al-basri da yake cewa asuba ta ran tara ga wata rana arafa a wannan lokaci mai haji zai yanke talbiya kamar yadda kuma wasu malaman irin su al-imamu malik suka ce a ran tara ga wata kenan lokacin azahar lokacin da zaka shiga kewayen arafa ka fara tsayuwa a lokacin da zaka yanke duka dai wannan hadisi hujja ne a kansu wannan ita ce faɗa mai rinjaye babu ma ja'a mata tuqba'u talbiyatu fil umra قال حدثنا حناد وابن السري أبو السري قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي عن ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أطاع مر ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني أطاع يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنهم قالوا لا يقطع المؤتمر التلبية حتى يستلم الحجر وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول وبه وبه يقول سفيان وابن سعيد الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaushe ne a umra ake yanke talbiya ma'ana faɗar labbaik Allahumma labbaik kamar yadda bayani ya gabata lokacin da mutum ya ɗau harami na umra zai ci gaba da faɗar labbai kallahuma labbai to wannan babi zai nuna mana yaushe ne mutum yake yanke wannan tarbiya shine anan malam ya shigo da hadisin aba daga ibnu abbas Allah ya kara musu yadda qala sai aba yake cewa yarfa'ul hadisa an gane ko wannan siga ce daga cikin siyagun rafi idan ka ji marwaici ya ce maka yarfa'ul haditha ko ya ce maka raf'ul to wannan yana nihi cewa faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake nihi yarfa'ul haditha ma'ana Abdullahi dan Abbas na ɗaukaka danganan hadisin ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata in aka ce alhadisul marfu' faɗa ko aiki ko tabbatarwa na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya ce annahu lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kana yumsiku an tarbiya abdullahi dan abbas ya ce lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana kame bakinsa game da faɗar labbaik Allahumma labbaik fil umra a umra izastalama hajara lokacin da ya sumbanci wato hajarul aswad kenan a farkon fara dawafi wanda kar mu manta bayani ya gabata hadisin ibn umar lokacin da aka iso makka farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da shi da ya shiga masallacin harami manzon Allah ya sumbanci hajarul aswad sannan manzon Allah ya fara dawafi to shine anan abdullahi dan abbas yake cewa annahu kana yusiku an tarbiyati fil umra lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kamewa game da fadar labbaik Allahumma labbaik a umra idhastalama al-hajara kenan lokacin da ya sumbanci wannan bakin dutse wanda a Hausa ake kiran shi wurin shan nono to shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-as Allah ya ikara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce illa kasancewar hadisin bai inganta ba kamar yadda shek nasir albani Allah ya ji kansa ya raunana hadisin saboda wannan illa illar wato shine abdurrahman wannan muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila shi muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila malaman hadisi sun raunana shi don haka riwayarsa riwaya ce wadda take garifa amma mahaifin nasu shi amintacce ne abdurrahman ibn abi laila idan ka ji an ce ibn abi laila an gane ko in ma ana nihi dan muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila to shi muhammad kin ga'ifi ne a wajen malaman hadisi shi kuma abdurrahman mahaifin nasa shi kuma amintacce ne a nan wanda ake nihi da aka ce ibnu abi laila an jingina shi ne kenan zuwa kakansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bunu abdul muttalib ni da ne na abdul muttalib abdul muttalib ko kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mutum yakan iya jingina kanshi zuwa kakan shi domin kaka uba ne an gane ku kenan anan da ya ce an ibn abi laila shine muhammad ibn abdurrahman ibn abi laila wannan shine illar hadisin don haka hadisi ne wanda yake da'ifi an gane ko bai inganta ba domin shi yana da hadda wadda take mummuna malam ya ce amma wal'amalu alaihi inda aksar ahlil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai qalu suka ce la yaqba'ul mu'tamiru talbiya wato mai umra ba zai yanke fadar labbaika Allahumma labbaika hatta ya stalima hajara sai ya kai lokacin da ya sumbanci wato hajar al-aswad sannan zai yanke tare da cewa wasu malamai suna cewa da zaran ka hango garin makka sai ka yanke fadar labbaika Allahumma labbaika wasu malamai suka ce da zaran ka hango ka'aba to dole za ka yanke fadar labbaika Allahumma labbaika an gane ko amma shi wannan hadisi duk da cewa bai inganta ba amma aiki na malamai magabata akan haka suke mutum ba zai yanke fadar labbaika Allahumma labbaika ga mai umra sai ya sumbanci bakin dutse shine yace wa qala ba'dhum malam yace wasu daga cikin malamai suka ce idan taha ila buyuti makka idan ya tukake zuwa dakunan makka kenan lokacin da ka isko gari kenan na makka kafa a tarbiya suka ce sai ya yanke tarbiya sai malam ya ce wal amalu ala hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam aiki akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin ba wani wanda yake da fada bayan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mai fada in dai ta ci karo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a ajiye masa maganarsa inda gan in ba da ganganci bai yi a roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala akan kuskurensa wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم dan haka da yace wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce idan taha ila buyuti makka mai umra idan ya iso dakuna na birnin makka kafa tarbiya suka ce sai yanke game da fadar labbaik allahumma labbaik sai ce amma wal amalu ala hadithin nabi sallallahu alaihi wasallam aiki akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan mutum ba zai yanke ba sai ya sumbanci bakin dutse duk da cewa hadisin bai inganta ba sai ya ce wa bihi yaqulu sufyan da wannan fada sufyan ibn sa'id al-thawri ke fada hakanan al-imam shafi'i hakanan al-imam ahmad da ishaq ibn ibrahim babu ma jaa fi qawafi ziyarati bil layl قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير هو المكي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عن عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النهر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin dawafu ziyara a cikin dare alba'u a nan bi ma'ana fi azzarfiya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa inna kum latamurruna alaihim musbihin sai ya ce wa billahi an gane ko wa inna kum latamurruna alaihim musbihin haka ne ko sai ya ce wa billahi wa billahi ai wa fil layli shine yace ma jaa fi dawafi ziyarati bil layli ai fil layli abin da yazo na halaccin yin dawafi na ziyara ko ka ce dawaful ifada ko ka ce dawaful fard ko ka ce dawaful ziyara billaili a cikin dare shine nan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas da Aisha Allah ya yarda da su suke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhara tawaf ziyarati ila layl wato ya jinkirta dawaful ifada wato har zuwa dare ma'ana a ran goma ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai cikin dare ya je tare da cewa wannan hadisi hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illar shi anan wato shine Abu Zubair al-Makki domin akwai datsewar sanadi a cikin wannan hadisi saboda shi abu zubair al-makki ba shi da ruwaya baki da baki daga abdullahi dan abbas ko daga wato aisha allah ikara musu yadda an gane ko ba shi da ziya ba shi da riwayar hadisi daga aisha ko daga abdullahi dan abbas allah ikara musu yadda don haka wannan hadisi hadisi ne ba'ifi ya ci karo kuma da wancan hadisi wanda malami ya ishara ne yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda tare da cewa akwai hadisi tabbatacce a cikin sahihai daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran goma ga wata manzon Allah ya gangara maka ya je ya yi tawaful ifada da ya gama sannan ya dawo a nan mina manzon Allah ya sallaci sallah ta azhar amina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci azhar haka hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda yana cikin sahihu Muslim shi ma ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran goma ga wata da manzon Allah ya zo ya yi jifa manzon Allah sai ya je wurin da ake soke hadaya manzon Allah ya soke hadayarsa manzon Allah ya yi aski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaftace jikinsa kamar yadda a- hadisi ya gabata Aisha ta shafe shi da turare sannan manzon Allah ya hau raƙuminsa manzon Allah ya tafi can Makka ya je ya yi tawaful ifada kuma a Makka Jabir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta azhar kaga duka waɗannan hadisai wancan hadisi na abdullahi dan abbas da aisha sun ci karo da wannan hadisi don haka dai abu wanda yake tabbatacce kasancewar manzon allah sallallahu alaihi wasallama da rane dawafinsa an gane ko ba daddare ba don haka shi wannan hadisi na abu zubair al-makki daga abdullahi dan abbas da aisha hadisi ne da'ifi domin kasancewar shi abu zubair bai ji ba wannan hadisi daga aisha ko daga abdullahi dan abbas kenan akwai datsewar sanadi da haka shine malam ke cewa haza hadisun hasanun sahihun malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce don haka bai inganta ba kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa da sauran malamai sun rauna da hadisan shine sai ce wa qad rakhasa ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin malamai sun yi rangwame fi an yu'akhkhara tawafu ziyarati ila al-layl wato a jinkirta tawafu ziyara har zuwa dare ba laifi idan mutum gajiya ta cin masa ka zo ka yi jifa ka je kayan ka hadaya ka yi aski to ba laifi kakan iya jinkirtawa da dare ka je kai wasta habba ba abuhum an yazura yawman nahari amma wasu daga cikin malamai sun so a ce wannan dawafi kayi shi a ran goma ga wata an gane ko shi yafi kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ran goma ga wata kafin azhar manzo Allah ya yi dawafin sa wa wasa ba'dhum wasu malamai sun yalwata su an yi akhara walau a walau ila akhir ayyami mina ko da zuwa karshen kwanukan mina ne kwanukan mina kwa karshen su shine ran 13 ga watan zulhijja domin kwanukan biyar shi ne sha ɗaya sha biyu sha uku an gane ko da bayan kwanukan biyar ne mutum yakan iya zuwa ya yi tsawafu ya fada shi dai karka sake watan zulhijja ya wuce mutum bai je bai yi amma abin da aka fi so in so samu ne mutum ya yi shi a ran goma ga wata duk da cewa ran goma ga watan akwai cinkoso wanda yake ba na wasa ba mai rauni ba zai iya yi ba to amma alhamdulillahi an ƙara faɗaɗa wurin abin da ya sama aka rage adadin alhazai a wannan shekara saboda aikin da ake na ƙara faɗaɗa wurin tawafi wanda a da in cinkoso ya cinkoso jibi kanshi in ya hada jama'a za ka ga mutum mutane jama'a suna suma to don haka kenan duk wanda ya san ba zai iya samun dama a irin wannan lokaci to ba laifi mutum yakan iya jinkirtawa da dare ke abin da za ka kalla fa ita hajji akalla a irin wannan lokaci tana hada mutum miliyan biyu da rabi a shekara da ta wuce kusan mutum miliyan biyu da rabi suka yi hajji wannan waɗanda suke kenan a rubuce ina waɗanda suke mutakallifo kasar saudiya tana kunshe da a tsohon lissafi kusan mutum dubu mutum miliyan ashirin da hudu miliyan ashirin da hudu to a nan 'yan ƙasa mutane da yawa waɗanda za su zo su yi hajji wannan ba sa cikin lissafin hukuma waɗanda suke cikin lissafin hukuma su ne mutum miliyan biyu da kusan rabi domin bare da aka yi lissafin mutum miliyan mutum miliyan biyu da wajen dubu ɗari uku da yan kai wanda suke cikin lissafi wanda in aka zo aka yi jifa mafi yawan mutanen nan a wannan lokaci za a zo a yi dawafi wasu suna gamawa wasu suna shiga wasu suna wannan to don haka lokacin da aka fi samu mai sauki shine kamar cikin dare kamar kafin sallar asuba a wannan lokaci jama'a sun dan rage to alhamdulillah tunda an ƙara fada da wurin kenan iya abin da ya fi dacewa in so samu ne a ran goma ga wata mutum ne je ya yi kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amma in ya jinkirta zuwa dare ko zuwa ƙarshen kwanukan mina ko a ran sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku duka wannan ba laifi yayi babu ma ja a fi nuzulil abqa قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق وابن حمام الهميري الصنعاني قال أخبرنا عبيد الله بن عمر هو الأمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ينزلون الأبطح قال وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح حديث صحيح حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأفضل من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر هو الأدني قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عمرو بن دينار هو المدني عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبقى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sauka a wurin da ake kiran shi da al'abuka lafazin al'abuka an ciro shi ne daga albaku in aka ce albaku wato kasar da take gauraye da tsakon kwani yashi da tsakuwa duk wurin da ya kasance duwatsu ne shine ake kira da al'abuka in ma ka ce al'abuka ko kuma ka ce albafaha wanda dai duka wuri ɗaya ne wanda wato yana nan wato tsakanin birnin makka wato da mina an gane ku wani dawa ne wanda ake kiran shi wato wadul muhassab in ma ka kiraye shi wadul muhassab ko ka kiraye shi alhasba ko al'ababa ko kuma ka kiraye shi al'ababa a wani albabaha ko kuma ka kiraye shi haifu bani kinana ko kuma ka ce haifu mina duka dai wuri ɗaya ne to shine anan yace ma a fi nuzulil abqa an gane ko wato abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sauka wato a al abqa ko kuma mu ce khaifu bani kinana ko kuma khaifu bina shine anan ibn umar Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abubakar da umar da usman gaba ɗaya sun kasance idan suna aikin hajji lokacin da suka zo suka yi jifa jifa wanda yake na ƙarshe a ran sha biyu ga wata ko kuma a ran sha uku ga wata ga wanda ke nihin jinkirtawa yanzu donar abuba wato suna sauka a dawan da ake kiran shi al'abuba an gane ko kuma ka kiraye shi wadul muhassab a nan wato suke yada zango to shine a nan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aisha hakanan daga abu rafi hakanan daga abdullahi dan abbas allah ƙara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baba wanda hadisin aisha za mu iske shi nan gaba shine malam yake ishara a nan don haka shi kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya jifa ya fito daga mina shine shi abu rafi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarce ni cewa in sauka wato anan kenan al'abuka anan na sauka na buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kubba shine anan malamin ishara yace akwai hadisi daga abu rafi hakanan daga abdullahi dan abbas malam ke cewa hadisin abdullahi dan umar hadisi ne ingantacce hadisi ne kyaukyawa hadisi ne kuma gari amma garaba wadda take nisbiya sai ce inna ma na arifuhu min hadisi abdurrazzaq an ubaidillah ibn umar kadai mun sane shi ta wannan hanya daya daya ta hanyar abdurrazzaq daga ubaidillah ibn umar al-umari shi kuma daga nafi shi kuma daga abdullahi dan umar sai yake cewa wa qadista habba ba abu ahlil ilmi wasu daga cikin malamai sun so ga mai hajji in ya gama jifa kenan lokacin da zai gangaro makka an gane ko sun so nuzulal abqa wato ya sauka a nan wadul muhassab min gairi an yaro zalika wajiba amma fa ba suna ganin cewa wajibi bane dole ne sai mutum ya sauka in bai sauka ba yayi laifi illa man ahabba zalika sai dai wanda ya so an gane ko ma'ana kenan mutum ya sauka in kenan baka bukatar sauka ka wuce to wannan babu laifi kenan me suka ɗauki sauka a nan wadul muhassab matsayin shi sunna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sauka haka nan abubakar bayansa haka nan umar haka nan usman domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kamar yadda hadisi yake cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a nan shi kafin ya sauka manzon Allah yake cewa gobe za mu sauka a nan wato wadu bani kinana domin wuri ne wanda wato kafiran kurashawa suka kulla kawance da banu kinana wato akan tabbatar da kafirci ma'ana yanke alaka da banu hashim ma'ana dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a aura daga wajensu ba za a aura musu ba kuma ba a sayan kayansu ba za a sayar musu ba lokacin da aka sanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dangin shi da mabiyansa takunkumi wanda kawance ne aka kulla tsakanin su banu kinana da quraishawa a nan wadul muhassab aka zo aka kulla kawancan cewa a yanke duk wata alaka tsakanin shi manzo Allah ya ce to agoba za mu sauka nan to don haka kasancewar kamar yadda jumhurin malamai suka tafi sauka a wadul muhassab matsayin shi sunna ne daga cikin sunnoni wanda yake na hajji amma idan mutum ya bari ba laifi bai shine sai ya ce qala shafi'i al-imam shafi'i ke cewa wa nuzulul abqa sauka a wadul muhassab laysa min an-nuski fi shay baya daga cikin wani abu da za a kirga shi a cikin ayyukan hajji yace inna ma huwa manzilun nazalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musadafa kawai akai katari aka yi wurin manzon Allah ya zo sauka a kai dace ya sauka a wannan wuri kuma ya sauka ne saboda jama'a su haɗu a nan tunda a ran sha hudu wayewar sha hudu ga watan zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'a shi ya bar maka ya kama hanyar madina a nan kenan jama'a suka tattaru duk wanda ya gama uzurinsa sai ya zo nan a nan aka haɗu sannan aka tafi shi al-imamu shafi'i ya ce sauka a wadul muhassab ko kace a al'abqa baya daga cikin ayyukan haji kawai masauki ne aka yi dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka to illa kasancewar kabar yadda wancan hadisi ya gabata na ibnu umar gaya manzon Allah nan yake sauka abubakar nan yake sauka ibnu wannan umar nan yake sauka Usman nan yake sauka wannan ya nuna mana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake bukatar kuma mu yi koyi da shi a wannan riwaya hadisi na gaba abdullahi dan abbas yake cewa laisa tahsibu bi shay'in sauka a wadul muhassab yace ba komai bane ba daga cikin ayyukan haji inna ma huwa manzilun nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kadai masauki ne wanda aka yi dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka anan amma baya daga cikin ayyukan haji da haka abdullahi dan abbas da aisha Allah ya kara mata yadda da wasu daga cikin sahabbai kamar yadda zamu iske ba sa ganin cewa sauka a wadul muhassab yana daga cikin wasu sunnoni na hajji kawai dace ne aka yi manzon Allah ya sauka ana al-imam tirmidhi yace at-tahsib da abdullahi dan abbas yace laysa laysa tahsibu bi shay abinda ake ne da at-tahsib yace nuzulul abqa sauka anan kenan wadul muhassab malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin hadisin na cikin sahihai باب من نزل الأبقى قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبقى لأنه كان أسمح لخروجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mutumin da ya sauka a nan abuka shine a nan malam ya shigo da hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa inna ma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da abuka kadai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wadul muhassab li annahu kana asmaha li kuruje domin sauka a nan ya fiye masa sauki game da fitarsa daga birnin makka kenan zuwa birnin madina kamar yadda muka yi bayani a ran sha uku ga wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jifa na ƙarshe manzon Allah sai ya zo ya sauka a nan wadul muhassab wanda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama Abdurrahman ibn Abi Bakar ya dora Aisha akan rakumi ya jata suka tafi can Tan'im Aisha ta zo ta ɗauko umra ta zo ta yi maza Allah ya ce in sun gama sannan ya isko shi ana to a nan dukan jama'a suka zo suka tattaru da aka wayi gari bayan sallar asuba ran sha hudu ga watan zulhijja a nan na maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya kama hanyar madina to shine anan Aisha ta ce li annahu kana asmaha li khuruj domin sauka a nan wadul muhassab ya zamanto ya fi sauki ga fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa birnin madina kina ita ma aisha tana daga cikin waɗanda suke ganin cewa sauka a wadul muhassab baya daga cikin ayyukan haji kawai dace ne aka yi manzon Allah ya sauka kuma dan ya fiye masa sauki to amma sai ibn umar da irin su abubakar su umar su usman suna ganin cewa sauka a nan wani abu ne daga cikin aikin haji amma tsantsar koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya sauka a nan dan haka kenan saukar a nan ita tafi in ta samu shine ma da yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihai ibnu abi umar ma da yake cewa ibnu abi umar ya rawaito daga sufyan ibnu sa'id al-thawri daga hisham ibnu urwa wato kwatancin kenan riwaya ta muhammad ibn abdul a'la nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك